بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته muna godewa Allah subhanahu wata'ala da ya sada mu a wannan rana wato ko ta talata sha hudu ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shidda ko bakwai ko? arba'in da bakwai wanda ya daidai ga wato uku watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da shidda a wannan masallaci na ahalu sunna a tsohuwar kasuwa garin gidigir inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani a cikin wannan wata mai albarka na ramadan wato ajiya mun tsaya a aya ta 112 a yau za mu tashi a aya ta 113 faɗan Allah maɗaukakin sarki wa ƙalatil yahudu laisatin nasara na
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء
نعم وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب مم.
كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم نعم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون
Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ƙalatil yahudu yahudawa suka ce ajiya mun ji bayanin yahudawa suka nuna cewa aljannan nan su ne fa za su shige ta nasarawa suka ce a'a ba ta ku ba ce mu ne za mu shige ta to Allah dai ya nuna cewa wannan dizzance ne abinda ake bukata daga wurinku ku kawo hujja daga Allah inda Allah ya ce ku ne ma'abuta aljanna to a yau ma dai wannan yahudawa suka ce wa qalatil yahudu laysatin nasara ala shay'in yahudawa suka ce addinin kristanci ba addini ne na gaskiya ba kawai kwashe-kwashe ne وقالت النصارى ليست اليهود على شيء سوما نصاراوا suka ce yahudawa yahudanci ba addini bane bisa kan addinin gaskiya wa hum yatuluna alkitaba alhali su yahudu suna karanta at-taura wa ya sabkar da at-taura Allah madaukakin sarki nasarawa suna karanta injila wa ya sabkar da injila Allah maɗaukakin sarki kenan dukkaninsu littattafai ne daga Allah maɗaukakin sarki amma sai suka yi saɓani tsakankaninsu annabi musa alaihi salam shi ke da attaura annabi isa shi ke da injila lokacin da annabi musa ya taho da attauran shi al'umma ba su da wani littahi da za su yi aiki da shi face a taura lokacin da Allah ya aiko isa alaihi salamu da injila to an yi kira har ga yahudawa su ajje attaura su yi aiki da injila amma suka rike attauransu don ita injila ba ta saba mami abin da yake cikin attaura kenan tunda ta zo ba ta saba ma ba abin da ke cikin attaura da ita za yi aiki sai dai a samu bambancin wasu 'yan dokoki 'yan baya in an ce su yi kaza to sai ta yi wa'ina a canza musu shi ko a ƙara musu shi ko a rage musu shi to amma duk da wannan tsarin da ke sun san addinan daga sama suke ko amma suke kallon junansu suna cewa addinin wato kiristanci addini ne na banza yahudawa suka ce addinin kiristanci addini ne na banza nasarawa suka ce addinin yahudanci addini ne na banza alhali suna karanta dukkanin littattafan wannan sai yake nuna mana mi aka samu an samu sabani wannan sai yake tabbatar mana da wata magana guda daya Allah ya kaddari har duniya ta tashi sabani ba zai gushe ba a cikin mutane wannan su ce addinin da kuke banza ne wancan su ce addinin da kuke banza ne shine Allah ya kawo mana wannan kissa dan mu fahimci haka tsarin jama'a yake wasu abinda suke kai suke ganin cewa shi kaɗai ne gaskiya abubuwan uwaye da kakanni su ma wancan suna ganin su kaɗai ne akan gaskiya wa'annan su ƙaryata na wa'annan wa'ancan su ƙaryata na wa'ancan kenan haka a baya aka yi sai Allah ce kadhalika qala alladhina la ya'lamuna mithla qawlihim haka wato mushrikan larabawa su ma suka faɗi irin wannan magana annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo da musulunci suka ce kai wannan addinin ba addinin gaskiya ne ba su suna kan addinin iyaye da kakanni me addinin iyaye da kakanni botan gumki inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtaduna suka ce mu wannan mun samu iyayenmu suna irin wannan bauta kuma shine gaskiya irin hanyar su za mu bi mu yi koyi da su kai annabi kai ne ka kawo sabon addini to nan ana nihi la ya'lamuna mithla qawlihim ma'ana su larabawa na wancan zamani ba su san rubutu ba ba su san karatu ba ba wani littafin da Allah ya sabkar a cikin su face alqur'ani mai girma kenan dan haka su ba irin yahuda ne ba amma suka dau dabi'a wato irin ta yahudawa sai Allah ce fallahu yahkumu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun Allah yake cewa Allah zai yi hukunci ranan gobe kiyama cikin wa'annan sabani da ake yi Yahudawa sun ce addinin Kiristanci ba addini bane Nasarawa sun ce addinin Yahudanci ba addini ne ba mushrikan larabawa suka ce addinin annabi Muhammad ba addini ne ba to haka za a ci gaba da yin wannan abubuwan amma ina abin yake ranan da aka tashi gobe kiyama kowa zai gane ina ne daidai wannan ba yana nuna cewa ba a duniya babu daidai kowa ya kama abin da za a kama sai an tashi gaban Allah za a san waye mai gaskiya mm -mm. dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wasiya yace inni tarikun fikum amrayni manzo Allah yace zan bar muku abubuwa guda biyu lan tadillu ma in tamassaktum bihima manzo Allah yace ba za ku taba bacewa ba idan kun kama waɗannan ababe guda biyu sai ce kitabullahi wa sunnati shi ne littafin Allah da sunnata ina hanyar tsira take shi ne riƙe alƙur'ani da ingantattun maganan maganganun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce taraktukum ala mahajjatil bayda sai ce lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik manzo Allah ya ce na barku akan hanya faraƙal don ma ka gane gaskiyan na akwai ta annabi ya ce daranta wato daranta kamar sahiyanta yake duk wanda ya rike ba yadda za a yi ya bace in ka kama hanyar manza Allah wanda manza Allah ce na bar muku ita faraƙal daranta daidai yake da rananta a haske ba yadda za ka gurɓace yana wanda sai yake nuna cewa akwai hanyar gaskiya ina ce hanyar gaskiya shine ka ajiye duk sunayen nan da ake zanawa iya sunaye da suka tabbata a baya shine cewa akwai al-ansaru akwai al-muhajirun akwai ashabu bai'atul aqaba haka aka samu wa'annan yan gungu na sunaye sunaye wanda ya hada su gaba daya shine mi al-muslimuna al-qur'ani yazo ya ce muslimun al-qur'ani ya ce al-ansar al-qur'ani ya ce al-muhajirun al-qur'ani ya ce al-mu'minun to wannan duka babu laihi amma waɗannan ahzabu kungiyoyi iri kala daban-daban ba sunan ba ne ke tsiratarwa mi zai tsiratar da kai aikin cikin aikin ya yi daidai da irin na manzan Allah ya yi daidai da abin da manzan Allah ya zo da shi in ya yi daidai kowane irin suna ka kiraye kanka za ka tsira amma in ka ɗau suna ka ɗora aikin ya saba ma abin da yake ya zo daga manzan Allah wallahi ba zai amfani ya saba ma abin da yake daga manzo Allah wallahi ba zai amfane ka ba sam sam yanan dan haka wato ko Allah zai yi hukunci ranan gobe kiyama a cikin dukkanin irin sabani da akai wani dan bid'a ne wani kafiri ne wani kaza da kaza ya za a yi mu tantance a ce wannan bid'a ne sai in abin ya tabbata manzo Allah bai aikata shi ba manzo Allah bai ce ba ai bidiyoyin suna da tarin yawa dan manzo Allah ya ba da ka'ida mai hwadi me yake cewa wato man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa radd manzo Allah yace duk wanda ya wani aiki baya daga cikin irin aikin mu manzo Allah ya ce yashashshen aiki ne za a mayar mishi da kayan shi to duk aikin da za ka yi manzo Allah bai zo da shi ba sai ake kiran sunan shi da kirkira a cikin addini shi yasa wanda ba su gane ba ba su sani ba suke hwadawa cikin kuskure wani iri za a ce ai mikro lasifika bidi'a ce mota ma bidi'a ce tuwon laushi ma bidi'a ne ɗan wake ma bidi'a ne ina tsammanin aikun sauraro wani malami da ya ce annabi ya ci ɗan wake annabi ya ci tuwon laushi to in aka ci tuwon laushi ko ɗan wake akwai wani ƙarin lada da ake samu wanda ya ci kaza da wanda ya ci ɗan wake akwai bambancin lada me matsayin shi a cikin addini kan wannan mubahat ne abu ne wanda Allah ya halatta ma ka zaɓi abin da ka ci kulomin ƙwayi ba ti mara zaka na kumko washkuru lillahi ko ci daɗaɗa duka Allah zuba muku Allah ya ce a cikin suratun nur daga cikin abubuwan da Allah zai kawo wanda yake bayyana ma annaba da sahabbai wanda su ma ba su san shi ba sai Allah yake zana wa minhum man yamshi ala rijlaihi wa minhum man yamshi ala batnihi wa minhum man yamshi ala arba sai Allah ce mi wa yakhluqu ma la ta'lamun Allah zai halacci abinda ba ku sani ba me waɗannan abubuwan Allah zai ba bayin shi ilimi duk abinda aka kirkira ya huto a wannan duniya ake aiki da shi ya sarewan waye ubangiji Allah madaukakin sarki to kenan yanzu mota sai a ce mata bid'a sai a ce manzo Allah bai hau bidiya ba a wannan wani abu ne daban baya da alaka wanda ya tahi makka a saman jakki da yanzu wanda ya tahi a saman wato jirgi duka ɗaya ne me ake so a je haji a je a isa Allah ya yassare hanyoyi to kenan da yawa wanda ba su gane ba za ka ji suna cewa aiko ma kuna bidi'a gashi kuna karatu a lasifika masallacinku mu ga itacen dabino ne masallacinku da fankoki masallacinku da kaza sai a ce a shamala lalle baka fahimci addinin Allah ba baka fahimci ba me ake so amma da ka fahimci menene bid'a ba za ka kawo wannan magana ba kenan dai 'yan uwa a takaice Allah madaukakin sarki shi zai yi hukunci gobe kiyama wato game da sassaɓani da mutane suka yi wannan shine addinin gaskiya wancan ya ce ba shi bane addinin gaskiya ayi tazance ya za a ɗazuni da wasu wato ‘yan uwa muke kallon wani bidiyo lattijo ne wallahi zai baka tausayi me yake cewa ya ce wallahi malamai kun rikita mu ya ce iran kun ce kafara ce wannan kun ce ɗan bidi'a ne wannan malamin ya ce ma wancan ɗan bidi'a wai mu ku gaya mana gaskiya ina addinin yake kaga kenan ya haɗa ina inda ba a so dan Allah ya ɗora akan musulmi ka yi mi ka yi karatun da za ka san gaskiya manzan Allah gashi ɗazu muka hudu hadisin ya ce taraktukum ala mahajjatil baida manzan Allah ce na bar ku akan hanya fara ƙal don me yasa ba za ka je ka nemi sanin ta ba me yasa duk abin da zai gyara rayuwarka wallahi sai ga mutum ya kwana yana aiki don ya samu maslahar duniya amma ba zai kwana ba don ya tsiratar da shi ya tsiratar da kanshi gobe kiyama ba zai dage ba ya sa addinin Allah sai zamo kamar leda a cikin iska in ɗan shi'a suka yi magana sai ga kai wannan gaskiya ne in kristoti suka zo suka ce kaza kaza kai su ma suna ɗan gaskiya wancan ɗan ɗariƙa ya magana kai nan akwai ɗan gaskiyawa ɗan izala zo akwai sai ka gan shi shi bai da makama bai san ba ma ina yake to Allah bai bar rayuwa a haka ka tsaya ka nemi sanin addininka Allah sai ce zai yi hukunci wato akan waɗannan saɓani da ake ranar tashi algiyama aya ta gaba Allah ya ce mi na'am ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها na'am أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين na'am لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم
Allah madaukakin sarki yace wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi wane ne ya kai zalunci kamar mutumin da yayi hani a ambaci Allah madaukakin sarki nan almasajid tana da ma'anoni masu tarin yawa abinda malamai suka ce daga cikin masajid wato akwai gabayyan jikinka wanda ake sallah da su muna yin sallah akan gabayya guda nawa guda bakwai shi yasa malamai suka ce wa annal masajida lillahi fala tad'u ma allahi ahada suka ce dakunan Allah kadda a roki wato wani koma bayan Allah a cikin masallaci fasara ta gaba suka ce waɗannan gabayya su ma ana kiransu da masallaci karka yarda ka kaskantar da su ga wani halittan Allah madaukakin sarki zaka gaida mutun shi yasa ake cewa wannan sunkuye na kamar ruku'i a wurin gaskiya haramun ne a addinin musulunci me dalili dan saboda yana ɗaya daga cikin gabayyan da ake bautawa Allah ba a kaskantar da su ga halitta irin gaisuwa da za a yi kaga an sunkuya a zaune kaman za a yi sujada haramun ne dan gabar da ake bautawa Allah kina akwai gabayya guda bakwai goshi da hanci guda ɗaya tahin hannuwa guda biyu gwiwoyi guda biyu da mi tsinan kawahuwa guda biyu a nan za mu ƙara bayani idan aka je sujada za ka ga wasu a sujadarsu ba sa kafa yatsotsinsu a ƙasa ko kuma wani zai ɗauki ƙafa ɗaya in ya yi sujada sai ya ɗora ta a saman ɗaya ya yi kuskure zai rage ma kan shi ladan sallah kenan idan aka je sujada kana zuwa akan mi gabayyan nan guda bakwai gaba daya sannan kuma idan an je ba a ware tsakankanin kawahuwa su waɗannan kawahun za a haɗe su sai a kafa su akan ƙasa sun zama guda biyu ga guyoyi guda biyu ga tahin hannuwa ga goshi duka sun tafi zuwa ga Allah madaukakin sarki shine kenan wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada to nan yana daga cikin fasara da malamai suka yi wato masallatayya kadda a hana mutane yin sallah a ciki a shekaran jiya ko jiya mun yi bayani akan corona ko maka ce duk wanda ya hana yin sallah a wancan lokaci to shi zai ɗauki laihin hana sallah da yamma al'umma dan nan Allah ya ce mi wa annal masajida lillahi masallatayyan Allah kadda ku hana bayin Allah a ciki wato yin ibada wato haka daga cikin fasara kadda ku hana bayin Allah ambatan Allah madaukakin sarki akwai lokacin da za a hana amma hanawan yana da sharuɗayya yanzu mu dau misali kamar wannan lokaci sai kaga wani ya sa karatu ya bude sauti cikin dare lasifikar shi ta kusa kwana tana yi ko kuma ku zo ku bude tilawan alqur'ani mai girma zikiri ne a masallaci ku buɗe lasifika ku cika gari da karatu makwabta duka gaba ɗaya ku hana su ma yin zance ‘yan uwa kuskure ne mi ake nihi a nan ‘yan ka shiga masallaci kadda a hana ka yin ibada a ciki kadda a hana ka yin zikiri don maganar tana da haɗari inda wani ya tunkari masallaci ce zai sallah in ma kuna shakkan shi kar a je muku sata ku zauna har ya ƙari ibada ta shaitai amma wallahi hatsari ne a hana bawa ya zo masallacin ibada sawa'un sallah zai yi sawa'un karatun alkur'ani zai yi sawa'un wani zikiri zai yi in dai ibada ce ta Allah Allah ya ce kadda ku hana wa ya kai zalunci kamar wato wanda zai hana bayin Allah wato yin ibada a cikin masallaci ko kuma ya hana bayin Allah yin sallah a gabayyansu sai Allah ya ce wato an yuzkara fi hasmuhu wa sa'a fi kharabiha sannan kuma sai ka kama hanyar rushe masallaci Imam al-Qurtubi yake cewa rushe masallaci yana tattaran alal aqalla abubuwa guda uku ko ya zamo a hana yin sallah a ciki wannan masallacin a ce an rihe mun hana sallah hukuma ta ce ta hana sallah a ciki wannan yana daga cikin mai kharabiha ko ƴan unguwa su ce sun rihe wannan masallaci su a unguwarsu ba za a yi masallaci iri kaza ba yana daga cikin kharabul masajid wato fasara ta biyu wato yana daga cikin rushe masallaci a zo a rushe shi gaba ɗaya wato a hana ibada don saboda wannan rikice-rikice an yi ta yinsu za ga wasu jama'a sun tashi sun gina masallaci ‘yan unguwa ko ‘yan gari za su zabara su je su mai da masallacin ƙasa wala wannan kuskure ne Allah ya hana inda masallaci an ɗago shi ana gina shi to musulmi ka shaidinka da saka hannu a hana ibada ko a je a rushe shi wato fasara ta uku shine cewa wajen rusa masallaci idan an gina masallaci to wurin ya haramta a sai da shi ya zama waƙafi imamul qurtubi yake cewa kamar a samu mutum ya gina katafaren gida a gehen gidan shi sai wani ɗan masallaci ɗan ƙarami sai ce masallacin shi ne shi ke ikon shi sai abin da ya so za a yi imamul qurtubi ya ce daga ran da ka gina masallaci to ya huta daga mallakanka ya koma mallakan suwa musulmi gaba daya baka da hannu a ciki dan ya zamo mi wa annal masajida lillahi ya zamo ɗakin Allah ne in aka ce ɗakin Allah ne na musulmai ne gabaki daya wannan shine abinda wato malamai suka zana sai Allah ya ce ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifina wato waɗannan masallatayya wato babu waɗanda za su shiga a cikin kafirai daga lokacin da kuka gina su sai dai kafirin da yake tsoron ku kama shi a ƙa'idar addinin musulunci idan kafiri ya gudu kuka biyo shi ku musulmai ya gudu ya shigo masallaci to haramun ne ku taba shi dan ya shigo ina wuri mai aminci kamar yadda yake wato a haramaini guda biyu masallacin Ka'aba wato da masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu kame da ake a Saudiya takarun da sun gudu sun shiga cikin harami yale su ake ba a kama su to haka lamarin yake Imam al-Qurtubi yace wannan amun ne a kalgashin nan akwai wata kissa da ta faru wato akwai bukhtu nasar wasu malamai suna cewa wato kusan wannan kissa wannan aya ta sabka akan shi wani sarki ne aka yi na farisa to akwai kiristoti wato wanda suke baitul maqdis adawarsu da yahudawa yahudawa da suka shigo su sai suka hada baki da bukhtunasar su kiristoti suka yaƙi yahudawa inda yahudawa gare su a cikin baitul maqdis su kristotin da su aka tai aka rushe wurin masallacin wato kudus kenan suka je suka rushe sai aka ce wannan ayar ta sabka akan aikin da suka yi ta kaka za a yi ku rushe masallaci haramun ne a gare ku ku rushe masallaci ku hana zikirin Allah dan saboda su yahuda mi suke karantawa at-taura at-taura kuma littafi ne daga cikin mi littafin Allah madaukakin sarki dan haka kenan aljanna ba ta musulmai kaɗai ce ba yahudawa za su shiga gidan aljanna nasarawa za su shiga gidan aljanna sannan da musulmai allah samun gane ya lamarin yake wato na'am wanda suka yi imani da mu yawwa kahin zawon musulunci shi ma da sharaɗi wanda suka rayu zamanin annabi Musa har ya zuwa sabkan mi sabkar injila dukansu mine ne yahudu ne in an ce yahudun ba ko da yaushe ba yake zamo kalma mummuna sai a lokacin da suka ƙin imani don Allah ce inna hudina ilaika wato aka ce daga nan sunan ya samu asali ba yahude na yanzu wanda ya imani da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a yankin ƙabila sunan shi ba yahude a addini yana addinin wa Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ina zai tafi aljanna shi ne ajiye muka karanta aya bala man aslama wajahahu shi me ake bukata ka sallama ka yi imani ka riƙe wannan musulunci wato ko kenan su wannan kristoti suka haɗu da kafiri bukhtunasar suka je suka rusa wani shashe daga cikin wato baitul maqdis har ya zuwa zamanin umar radiyallahu anhu aka ce a ciki har sai da kai suna zubar da kashi me ya kai su ga haka adawa da hasada da kiyayya game da yahudawa sai suka hada ma masallaci da wannan bangaren na yahudawa ne suke ga baya da daraja sai aka ce to a addinin masalanci in dai wuri an yanka shi masallaci ne to ya huta daga mallakan kowa ya zama mallakan al'umma ya zama mallakan musulmi dole ne wurin za a ba shi kariya duk abin da za a ba sai da shi yanzu yau a kasuwa in dai wuri ya shahara ana sallah aka sa duwatsu a kasuwa ake sallah to wannan wuri ya haramta a tada shi in za a tada shi da sharaɗi ɗaya sai in za a ba da wuri madadin shi kamar yadda halin mamaci yake idan mutum ya mutu aka yi rami aka binne shi to wannan wurin shi ne waƙafi ne nashi haramun ne a ɗoke shi daga wurin sai in za a canza mushi wuri na wannan maganan za ku yi mamaki akwai ƙadaya da malamai suka tattauna hukunce-hukunce yanzu haka a ƙasar cana an mutumanka ya mutu ba ka iya sayan inda za ka binne shi ya suke yi ƙona shi ake yi to kai idan a matsayinka na musulmi kana rayuwa a tana sai ɗanka ko wani makusancinka musulmi ya rasu addininka ya hana ɗan adam yana da alhorma yanda yake a raye to idan ya mutu ma yana da alhorma shi yasa aka hana karya mamaci an mutum ya mutu haramun ne in ka karya ji a mace kaman ka karya shi a mi a raye dan darajar shi to idan ya mutu a ƙasa na kafirai inda ba abin newa ya halatta gona shi ko bai halatta ba ko kuma an binne shi hukumar ta ce za ta yi amfani da wurin za ta kwashe ƙashishon ta yi mi don suna wannan za a binne mutum in ya kai wasu shekaru sai a tattaro mi ƙashin sai a ƙona su sai a je teku irin na indiya da ke da china da indiya da wasu yanki na pakistan duk al'adunsu iri ɗaya sai wanda suka musulunta suka kauce ma wannan al'adu to ya za a yi sai malamai suka ce ƙasar da aka binne mamaci waƙafi ce gare shi in an kwashe shi aka tattara ƙashishuwan shi to wajibi ne a nema mushi wuri makamancin irin wannan a maida mushi kenan haka hukuncin yake game da mi masallaci masallaci idan za a tayar da shi to dole sai an ba da wuri amma in za a tayar da shi haka nan haramun ne a addinin musulunci a rihe masallaci ko a tada 'yan masallaci sai imamul qurtubi yace sai masallaci guda ɗaya kaɗai ya halatta a musulunci a rushe shi wannan irin masallaci ne mu gane bayanin da kyau yanzu al'umma suna haɗe a wuri ɗaya suna sallah tsakankaninsu sai aka samu wani shi ma yana son limanci ya buga ya buga aka gisa shi da na yake sallah ya ɗan yi karatu kawai sai ɓangare ya ce shi ma nashi masallaci zai ya je ya gina imam al-qurtubi ya ce ya halatta a rushe wannan masallaci don saboda me yasa nan yana raba kan musulmai ne ana hada a wuri guda dan baka samu ba kai yadda kake so ka bangare ka je ka bude naka ya halatta a rushe wannan masallaci tunda an gina shi ne ba akan dan Allah ba wannan kenan yana da bambanci da masallacin da aƙida za ta bambanta yanzu nan suna mi a game wuri guda ɗaya suna tahiyya ɗaya don saboda wasu abubuwa na rayuwa sai ya ɓangare ya gina masallacin shi sai ya halatta a rushe amma in ya zamo wata mas'ala ce ta addini kuna sallah tare sai liman da wasu mutane suka ce Allah yana ko'ina wannan yana daga cikin kalmomi masu hatsari a tauhidi za ku bi shi a kai a nan ya halatta tun da matsala ce ta aƙida sai ku je ku buɗe inda Allah a sama yake wannan masallacin suwaye inda Allah a sama yake wannan kuma masallacin suwaye Allah yana ko'ina me ya raba ku wato ita ce aƙida wato ko haka daga cikin bayani da imamul qurtubi ya kawo yace dan haka su a wurin malamansu ya haramta yin jam'i guda biyu a cikin masallaci akwai yanzu mutane suna da wannan halin za ga masallaci an shiga wani ya shiga yana limanci wasu za su ce ba ma bin wani sallah kai ni sallah shi bata mun ba ni zai yi sai ya yi jira sai an kare da shi da masu ra'ayin shi sai su shigo masallacin sai su zaki sabon jam'i haramun ne haka imamul qurtubi yace inda ulama'ina ya haramta a wurin malamanmu ai jam'i guda biyu limami guda biyu a cikin masallaci kenan duka idan muka fahimci wannan bayanan yana nuna mana yana nuna mana mi shine jam'ul kalima wato musulmi su tattaru a wuri guda shi yasa aka haramta wato yin karatun alqur'ani a ciki wato aka hana hana mutum ya shigo wato masallaci ya karatu duk wanda ya ce zai karatu to haramun ne ku hana shi duk wanda zai shigo da sunan zikiri cikin masallaci haramun ne a hana shi duk wanda zai zo wata ibada haramun ne ku ce ku kun tashi ku rihe masallaci dole za a ba shi dama Allah madaukake sarki yace lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati azabun azim wato duk masu wannan aiki na hana ibada a cikin masallaci ko hana bayin Allah wato ibada suna da azaba wadda take mai walakanci ranan gobe kiyama azaba mai girma aya ta gaba sai Allah ya ce mu
ولله المشرق والمغرب na'am فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم
na'am wa qalu takhadha Allah وقالوا اتخذ الله ولدا na'am سبحانه بل له ما في السماوات والأرض na'am كل له قانتون Allah madaukakin sarki yace walillahi al-mashriq wal maghrib Allah shike da gabas shike da yamma da abubuwan da suke tsakankaninsu mulki ne nashi wato me yasa Allah ya wannan bayani dan saboda yahudawa suna ganin cewa juyawar manzon Allah da yayi daga masallacin Qudus ya zuwa Ka'aba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo sabon addini inda suke mutuntawa suke girmamawa shine alqibla na harko yau manzo Allah ya juya manzo Allah ya kawo matsala a cikin addinin shi manzo Allah ya kawo rabuwan jama'a sai Allah ya ce to walillahi al-mashriq wal maghrib wato gabas kin da musulmai suke kallo ta Allah ce yamma ta baya da ake kallo a farkon zamani ta Allah ce abubuwan da suke tsakankaninsu baki ɗaya na Allah ne maɗaukakin sarki sai Allah ce fa'aina ma tuwallu fasamma wajuhullahi Allah ce duk inda kuka kalla wato kuna ɗa'a ne ga Allah subhanahu wa ta'ala da da kuka kalli gabas waya ba ku wannan umarni Allah maɗaukakin sarki shi ya ce a kalla da kuka kalli yamma wane ne ya ce ku kalla Allah madaukakin sarki abinda ake bukata gare ku shine cewa ku yi da'a ga Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce inna Allaha wasi'un alim wato Allah yana da yalwar rahama wato da yalwar wato ibada Allah ya san dukkanin abubuwan da wato Yahudawa suka boye na kiyayya a cikin zuciyarsu kina wannan aya tana nuna mana cewa in gabas aka kalla zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam umurni ne daga Allah yamma da aka kalla a baya Allah ne ya bada umurni abinda ake bukata ga baki daya yi ma Allah madaukakin sarki da'a akan irin hukuncin da ya sabkar sai Allah ce wa qalu takhadha Allahu walada wato yahudawa suka ce Allah ya riki da shine wa qalatil yahudu uzairu ibnullahi yahudawa suka ce ai uzairu dan Allah ne wa qalatin nasara isa ibn maryam nasarawa suka ce mi isa dan Allah ne su kuma mushrikan makka suka ce shi ma Allah ya doki yaya wa qalu mi eh me cikin suratul nahl lillahi albanati afara'aytumul lata wal uzza mu dawo cikin suratul najmi afara'aytumul lata wal uzza wa manata thalithatal ukhra alakumuz zakaru wa lahul unsa ba'ina zuwa alakumuz zakaru wa lahul unsa kenan nan sai Allah yake mana bayanin mi su mushrikai suka zaba ma kansu mi ƴaƴa maza suka ce ƴaƴa maza suna su ne amma Allah shi ke da ƴaƴa mata kenan sun jingina ma Allah mi Allah ‘ya'ya shi ne sai nan Allah yake ce mana Yahudawa sun ce Uzairu ɗan Allah ne, Nasarawa sun ce Isa ɗan Allah ne, mushrikai su kuma sun tattara ‘ya'ya mata sun jingina ma Allah, na'am. Wa ƙala Allah la tattakhizu ila haini sunaini, mu je can, na'am. Memeta. aiwa a na'am waja'alu lillahi to a samu ta a jayo ayar Allah maɗaukakin sarki ya ce a shahidu khalqahum sake jawo mana ayar a ja'alul mala'ikata wa ja'alul mala'ikata banna ji ne da kyau wa ja'alul mala'ikata allazina hum ibadur rahmani inasa Allah yace yanzu wato ku kuna ganin mushrikan makka kuna jingina ma Allah madaukake sarki mala'ikai a matsayin mi ayya mata yana shine sai Allah yake mana bayani da su yahudawa da su nasarawa da mushrikai na larabawa na zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan su suka tattaru akan mi layi guda daya su wanda suka ce yahudawa Allah yana da ɗa shi ne Uzairu, Nasarawa suka ce Allah da ɗa shi ne Isa, su kuma mushirikan larabawa suka ce Allah maɗaukakin sarki yana da ‘ya'ya mata, su a wurinsu wato na ƙasa ce su mallaki ‘ya'ya mata, sai suke jingina ma Allah subhanahu wata'ala ‘ya'ya mata, shi ne Allah ya ce, Alakumu zakaru, ku yanzu ‘ya'ya maza naku ne, walahu lu'unsa, wato shi Allah yana da ‘ya'ya mata? Sai Allah ce, Subhana, tsarki ya tabbata gare shi, ballahu ma fi samawati wal ardi, dukkanin abin da ke cikin sammai da dukkanin abin da ke cikin ƙasai mulki ne na Allah. Ya za a yi a jingina ma Allah ɗa, ya za a yi a jingina ma Allah ‘ya'ya mata, dukkaninsu halitta ne. maza Allah sallallahu alaihi wasallam wato yake bayani akan halittar dan adam maza Allah ya ce inna Allah la yanzuru ila suwarikum Allah baya kallon hoton jikinku ta kaga za iya wato ya jingina ma kan shi aya walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum sai dai Allah madaukakin sarki na duba zuwa ga zukatanku da ayyukanku kenan Allah baya da buƙatar ya jingina ma kan shida lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wato sai Allah ya ce kullul lahu qanituna dukkanin waɗannan halittu suna ƙalƙashin kulawa na Allah madaukakin sarki idan ya fuskanci lamari wato kawai zartarwa yake sai Allah ce mi badi usamawati badi'us samawati wal ard na'am wa idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun na'am وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية na'am كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم mm تشابهت قلوبهم na'am قد بينا الآيات لقوم يوقنون Allah madaukakin sarki yace badi'us samawati wal ardi Allah shine wanda ya kirkiri sammai guda bakwai ya kirkiri ƙasai guda bakwai ba tare da an yi su a harko ba wato ma'anar wannan idan kun jingina ma Allah yaya to Allah shi ya kirkiri sama ba tare da yayi koyi da wani ba Allah shi ya kirkiri ƙasa ba tare da yayi koyi da wani ba ta ƙaƙa za a yi a ce Allah yana da ɗa sai ce wa idza qada amran Allah idan ya tashi hukuncin lamari akan abu fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun Allah yana ce mishi kasance sai ya kasance duk abinda Allah ya tashi halitta zai ce kun fayakun wannan abu ka kasance sai ya kasance kenan da haka ta ƙaƙa za a yi Allah maɗaukakin sarki wato ya mallaki ‘ya'ya sai Allah ce wa ƙalar ladina la ya'lamuna waɗanda ba su sani ba jahilai wato daga cikin yahudu da nasara da waɗanda ba su yi imani da manza Allah sallallahu Alaihi wasallam suke faɗa akan izgili ga manza Allah suke cewa laula yukallimuna Allahu aw ta'tina aya ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wannan abin da kake zana mana in gaskiya kake Allah da kanshi ya huto ya mana magana Allah ya ce mana kai ne manzon Allah kenan anan mi zamu fahimta can baya yahudawa sun ce mi ya kai annabi Musa ka kai mu muje mu ji maganar Allah sai ya zaɓi mutum arba'in nasarawa da suka tashi su ma suka yi garajen neman kashe annabi isa sai allah ya ɗaga shi su kuma mushirikan larabawa sai suka yi daidai da waɗannan ɓangarori guda biyu suka ce in gaskiya kake allah da kanshi ya mana maganan cewa kai manzan allah ne sallallahu alaihi wasallam auta atina bi aya ko kuma ka kawo mana wani abin da ya gagara ɗan adam aikatawa shi ne ma'anan aya a wannan wuri Allah ce ka zalika ƙalar ladina haka waɗanda suke bayansu min ƙabalihim mitila ƙaulihim suka haɗi irin wannan yahudu da nasara Allah ce ta sha ba hatƙulubuhum zukatansu sun yi kamanceceniya a cikin kafirci wannan sun ce wato uzairu ɗan Allah wayannan sun ce isa ɗan Allah wayannan sun ce Allah yana da ‘ya'ya mata sannan wayannan sun ce ba ma yi imani da kai ba annabi Musa sai mun je miƙati sai mun ji maganar Allah maɗaukakin sarki su ma ga su mushrikan larabawa sun zo sun samu manza Allah sun ce wato sai Allah ya mana magana ko kuma ka kawo wani abin da za mu tabbatar cewa wannan daga Allah ne sai Allah ce zukatansu sun yi kamanceceniya a cikin kafirci Allah ce qad bayyana al-ayati haqiqa mun bayyanar da dalilai wanda suke tabbatar da annabcin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato daga cikin dalilai wanda malamai suka yi bayani sun nemi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata ta tsagi a gaban su suna kallo wata ta tsagi rabin ya faɗo amma duk da haka suka yi mi imani suka yi taurin kai sun yi irin nami na yahudawa Allah ce mun bayyanar da ayoyi waɗanda suke masu girma ga mutanen da suke karɓan addinin Allah maɗaukakin sarki ƙarƙashin nan malamai sun kawo bayani lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi Isra'i da Mi'raj daga Makka zuwa Madina a wancan lokaci Larabawa wato zuwa ƙudus suna yin tahiyar wata guda daga ba a ƙasa da wata guda duk tahiyar da za a yi daga garin makka zuwa baitul maqdisi yana kai tahiyar wata guda ko haurawa sannan kuma na biyu ba su taɓa jin labarin cewa ba wani ɗan adam ya hau sararin samaniya sai a dare ɗaya ana wayi gari manzo Allah sai ya ce a daren jiya Allah ya kawo mun wata dabba wadda ake ce mata buraka wato manzo Allah ya ce a cikin daren suka tai baitul maqdis daga can yace Allah ya dauke ni sai da aka kai ni can sararin samaniya har ya zuwa wucewan sama ta bakwai kafirai da suka ji wannan wannan yana daga cikin mai mu'ujiza abinda ya gagari al'umma a yanzu idan aka ce ai ilimi ya zo daga makka za ka hau jirgi garin makka ka sabka a ƙudus cikin awanni su a wancan lokaci bai yiwuwa in kana ganin yanzu an yi wani abu ba mu'ujiza ba to akwai abin da ya gagare ka wani ɗan adam ya taɓa hawa sama wani ɗan adam ya iya zuwa ya leko abin da yake sama babu kenan mu'ujiza ta yi mi ta cika da manzo Allah ya gaya musu haka suka ce kai ba su taɓa jin mi ba zance na ƙarya irin abin da manzo Allah ya haɗi don su hankalinsu ba zai taɓa karɓa ba shi sa sun ce ma manzo Allah mi makaryace sun ce ma manzo Allah me mahaukace wani sai ce wannan hauka ne sun ce ma manzo Allah matsahi kai duk abinda manzo Allah ya suna da abinda za su ƙaryata su a wurin su kenan anan sai Allah ya tabbatar mana da ni wannan aya ce wanda Allah madaukakin sarki ya bayyanar da ita amma ga zukata masu imani masu karba shine manzo Allah wato Abubakar ana gaya mushi Abubakar ranan da manzo Allah yayi tahiyar washe gari su gamu da manzo Allah ba sai labari ya iske shi ake cewa kai abokin nan naka hawai je yace ya tahi Baitul Maqdis masallacin Qudus kai har ƙara mai ya wuce ina zuwa ga sama Abubakar yace ya faɗa suka ce ya hodi yace gaskiya yake kenan inna fi dhalika laayatin liqaumin yuqinuna wannan aya ce ga mutane wato wanda suke imani ga Allah madaukakin sarki aya ta gaba Allah ya ce mi inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira na'am wa la tus'alu an ashabil jahim wato waɗannan ayoyi da muka karanta na cewa wa ya kai zalunci kamar mutumin da ya hana a bautawa Allah kamar mutumin da ya rushe masallaci wato sannan da bayanin cewa yahudawa sun jinginawa Allah da nasarawa sun jinginawa Allah da mushrikan larabawa sun jingina ma Allah madaukakin sarki 'ya'ya mata sai Allah yake ce ma annabi duk wannan jayayyan da suka yi da kai ka sani cewa inna arsalnaka mu ne muka aiko ka wato bil haqqi da hujjoji waɗanda suke a hili bashiran kana albishiri ga duk waɗanda suka yi imani da tsira a nan duniya da tsira gobe kiyama wa nadhiran sannan kuma kana galgadi da mutanen da suka kafirce suka yarda da irin abubuwan da ka taho da su sai Allah ya ce wala tusalu an ashabil jahim ya kai manzo Allah madaukakin sarki kai abin da yake kanka ka isar da sakon da Allah madaukakin sarki ya baka duk wanda ya kafirce ya zamo ma'abucin wutar jahannama Allah bai dora nauyi akan ka ba na cewa dan me ya kafirce abanda Allah ya dora a kanka shine cewa kai ka isar da sako yin imani Allah shi ke bude zukatan bayin shi anan zamu dakata abinda muka faɗa na daidai Allah madaukakin sarki ya sanya mana alkhairi da albarka wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Malam babayi ka zo ka taba mana lasifika ko ko ba tsaya ba take to za mu yi rigima da kai bai daga cikin ladabban karatu ka zo tun da wuri ka dora caji eh ban baka ba ko